الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كراتم من كتاب الشفاء إمام والقاضي إياد Allah ƙara masa yadda a cikin wannan rana ta litinin kenan muna takwas ga watan ramadana a cikin shekara ta 1445 za mu tashi a cikin wannan kismi dai da muke kismi na uku fa'in ƙulta
فصل هذا فصل فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمآسي بما ذكرتم والمعاسية نعم، والمآسي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين to idan ka ce ji alkali ya ce idan ka ce wato idan har ka kore wa annabawa amincin Allah da salatin sai tabbata gare su ka kore yiwuwar samuwar zunubai daga wurinsu ko laifuffuka saboda abin da ka ambata na sabanin malaman tafsiri a cikin wannan nasosin da suke nuna kamar akwai laifin da kuma fassarori ne na malamai masu hakika duk ka koro shi mun ji shi a wannan fasula na baya to me wai shin har yau dai ina so dai ka fito ga menene ma'anar faɗin Allah ta'ala da yake wa asa adamu rabbahu fagawa asa adamu rabbahu fagawa wannan a yare abu ne karran da yake nuna sabo kawai a takaice to wa ma وما تكرر في القرآن wani hadisi sahihi da kuma abin da ya maimaitu a cikin alkur'ani da kuma ingantattun hadisai أن يترى في الأنبياء بذنوبهم na furucin annabawa da suka furta irin abubuwan da suka yi na tarko aula shi ne ake cewa zunubai din نعم، وتوبتهم da kuma tuban da suka yi wa Allah da واستغفارهم neman gafarar ubangiji وبكائهم da kuma على ما kukansu تقدم a bisa abin da ya gabata daga wurin su duk mai kawo wannan idan ba laifi نعم، وإشفاقهم da kuma tsoratarsu وهل يشفق yanzu zai yi wa a ce an tsorata ويت- a ويتاب ce an tuba ويستغفر a nemi gafara min lashe'a haba malam daga ba wani abu Da.
a ce har an tsorata ana kuka ana tuba ana neman gafara daga babu komai ya gace ba komai din babu laifi a gare su نعم ba ba sa zunubai to فاعلم وفقنا الله وإياك bai sani Allah ya datar da mu da kai أن درجة الأنبياء في الرفعة والألوي cewa darajar annabawa a cikin wato girmaman matsayinsu da ɗaukakar matsayinsu والمعرفة da بالله kuma saninsu da Allah وسنته da في عباده da kuma al'adar Ubangiji a cikin bayinsa وإذن سلطانه da ƙasaitar ikonsa وقوة da بطشه ƙarfin kamunsa مما يحملهم على الخوف alhazir منه yana daga abin da zai kai annabawa zuwa ga tsananin tsoron Allah jalla jalaluhu wanda girmansa ya buwaya نعم والإشفاء من المؤاخذة da kuma tsorata da kad- kada a kama su bi ma la yu'khadhu bihi ghayruhum da abin da ba a kama wani su da shi نعم Mhm.
وأنهم في تصرفهم بأمور Eh, ينهوا عنها kuma su a cikin tasarrufin da suka yi a cikin wasu al'amura al'amura wanda ba wai halarsu aka yi ba a hane su ga barin wannan al'amura ba wala umiru biha ba kuma a umarce su ba نعم suna uki zuwa alaiha sannan kuma aka kama su da ita wa uki bu aka rarauka aka yi musu rarauka shine zargi da sababinta وزروا من المؤاخذة بها aka yi musu tsawa fa su yi a hankali kada a kama su da wannan din وأتوا على وجه التاويل suka zo wa abubuwan a bisa fuska ta fassara أو السهو ko kuma rafkanuwa أو تزيد من أمور الدنيا ko kuma ƙari ɗori akan abin da yake na bukata daga al'amuran duniya almubahatu da take ta halal خائفون to su duk a cikin wannan masu tsoro ne وجلون masu firgita ne وهي ذنوب kuma waɗannan لباقة laifuffuka laifuffuka ne dangane da maɗaukakin matsayinsu an gane?
Na'am.
Ehe.
ومآسم Eh, da kana gani dai yanzu misali Na'am.
kana gani dai yadda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama Na'am.
wato idan da kudi a ɗakin sa baya bacci a ɗaki sai ko dai a rabar da kudin ko kuma shi ba zai kwana a ɗakin ba to kaga akwai wani sabo a cikin aje kudi a daka to amma yana wato shayin yanda yake a gurin Allah a ce ga wani abu kuma a a tattare da shi a- a a jikinsa to yana tsoron wannan abin tsakaninsa da Allah Ehem, to mu je ومآسم da kuma sa- sa- sabo dai بالنسبة إلى كمال طاعتهم dangane da cikar da'arsu ga Allah لا أنها كذنوب ba غيرهم wai ita kamar laifuffukan waninsu ba ce ومآسيهم ba irin sabo ne na waninsu ba إن الذنب shi ma'akuzun mina shaiki dani razali domin shi ainihin kalmar zambu zunubi an samo shi ne daga abin da yake koma baya an rage da kaskantacce yawwa shi ne ake cewa zambu wa minhu daga wannan lugan ne ake cewa zanabu kulli shay'in ai akhiru sai a ce bindin kowane abu jelarsa kenan ma'ana karshen sa ita je ita ce can a baya wajen mafitar kashi da fitsari an gane ita ce ita ce zanabu to shi ma saboda kaskancin aikin saba wa Allah da lalacewarsa shi yasa ake kiransa zambu kamar mutum ya koma da ake cewa kashin baya din nan an gane mhm to shine ma'ana Labun nasi.
to kuma akan ce aznabun nasi ma'anarsa yuzalu makaskantan mutane wanda suke yan guntayen mutane dan aka ce guntu ba wai dan gajere ba a'a wanda ba shi da dabi'a ta girma dan abu kankani ya isa abin wato cece ku ce ko marwaci ko mai kula fice shi da ko sai a ce kananan mutane to su ne aznabun nasi to duk ta nan aka samu zambu don yana mai da mutum kankanin mutum a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ke shi mu.
هذه أدنى أفعاله to wannan sai zamo shine koma bayan ayyukansu وأسوأ ما يجري shine من أهوالهم mafi koma bayan abin da yake gudana daga halayensu تطهيرهم saboda tsananin tsarkinsu وتنزيههم saboda ƙararinsu وإمارة بوائلهم sab- وظواهرهم saboda rayuwar baɗininsu da zahirinsu bil amali salihi da ayyuka na gari والكلم da الطيب tsarkakan kalmomi والذكر الزاهد da warhati da kuma zikiri na Allah na ɓoye da na bayyane aikinsu kenan آه، والخشية لله da kuma shayi ga Allah kan- da kankan da kai gare shi وإيذانه da girma- da girmama Allah a cikin sirrinsu da bayyanansu وغيرهم ka gani to su cikin haka suke shi yasa koya dan wani abu zai rabo su آه.
sai ga tsoronsa suke bi eh ko da abin gashi kaga misali halal ne a gurin wanin su ka to amma su saboda ɗaukaka matsayin su wannan kuma duk yana faruwa wajen sha'anin waliyan Allah za ka gani na sha gaya muku nake nake cewa ta- tarihin shehu harazumi ko da ya ce wani shugaban ƙasa ya kawo dukiya ma dukiya ya bashi kan za a yi masa aiki kan kada a yi masa juyin mulki to yake gaya min ya ce malam zubair in ka ci sisi a cikin kudin nan nima na ci yawa ina tsoron soyayya ta da annabi kan wani abu ya shigo cikinta to ka gani kaga ai misali ya ban kudi ya baka ce ka yi addu'a ai ba ba haram bane ka ji amma saboda ɗaukakan matsayinsa ya samu ƙurbi da Allah da manzon Allah na kusa saboda hakan nan yake shayin kada ya ɗan tsarmu wani ɗan abu a ciki amma hakika ba ba zunubi ba ne ka gani eh to da yawa irin su magada annabawa da ake cewa malamai magada annabawa za ka yi ta jin irin wannan kisoshin a gurinsu abinda wani zai samu ya ta gode wa Allah ya ta shukura ga Allah bukatarsa ta biya waye kaza kaza irin mutar ka ce haka sai mu ta godiya ga Allah muna gode wa Allah bukatar mu ta biya an samu abin nan to su ko tsoron wannan abin suke ji ba don wani abu ba saboda kusancin da suka samu da Allah wanda mu ba mu same shi ba da kuma yaye musu irin jamalar hal- hadararsa da fadarsa da suke abin nan kada a je wani abu ya zo ya dan shiga tsakaninsu da wannan shine suke tsoro an gane to وغيرهم ballantana kuma annabawa ko to wa gairuhum waninsu يتلوث من الكبائر to za ka ga والفواحش yana cuɗanya da manyan zunubai da kuma miyagun ayyuka da munanan su mata gunu abinda ke zama هذه الهنات dangane da waɗannan 'yan tuba-tuban fi haƙi yi a cikin haƙin zakar haƙar hasana الحسنات
mutumin da yake ake zuwa a cuwa-cuwa a ibi kudin mutane a wane ne don an ba shi kyautar wani abu daga wani guri ya ma ce wai ba zai ci ba dangane ai shi wannan wannan shi ne mafi tsarkin abu ma da zai ci ko a cikin irin nasa haƙƙin to su kuma annabawa da da su na magadan shi kuma wannan shi ne mafi koma bayan abin da za su ci ka gani كما كيلا kamar yadda aka faɗa حسنات الأبرار ka gani ko المكافئات.
kyawawan ayyuka na mutanen kirki to su kuma munana ne a gurin makusantan Allah نعم wayannan mutanen kirki ne wayannan su kuma 'yan fadar Allah ne نعم to to su a gurin 'yan fada wato abinda wayancan za a yaba musu da shi su sai a zarge su da shi na'am Mhm.
ay yarawna bil ibafati ila ali ahwali ai suna ganin wa'annan ayyuka dangane da raba su zuwa ga madaukakin halayensu kamar munanan ayyuka ne wa kadhalika al isyan hakan nan wato sabo at tarhu shine abinda ake nufi da isyanu shine at-tarku bari kenan wal mukhalafatu da sabani ala muqtadal lafazati to a bisa uh, abun da lafazin ya hukunta kaifa ma kanat diyan da ta kasance min sahawin na daga rafkalwa ne aw tawilin ko kuma fassara ne aka yi fa hiya mukhalafa to ala ayya halin dai sunanta sabawa dai an gane Na'am.
sunanta sabawa an bar abin da aka ce a yi na'am yanzu kamar annabi adamu ka gani abin da ya ci na wannan itaciyar shi an nuna masa wannan itaciyar karkaci shi abin da ya dauka wannan itaciyar da ainiha aka hana shi ci ashe jinsinta ga baki daya ake nufi saboda haka da aka nuna masa wata ta irinta wataƙila mangwara ne wataƙila wani aka nuna masa wata ciyar mangwara a can wani guri kuma ba wannan ba aka ce tana da wani nakani wani sirri idan ya ci wallahi tallahi in ka ci wannan kaza kaza kaza saboda haka ya dauka ya ci. yana ganin ai ba ita aka hana shi ba to kaga a fi nafsil amri ya saba dai abin da aka ce yayi. amma a kuma hakika kuma ai ba sabo yayi ba yanzu kamar wanda ya ci abinci mutu a wulan da ramadana din nan ai kaga ba zai kafara ba yawa
wa qawluhu gawa fadin to kuma sai ce ah to ai ga Allah kuma ya ce gawa na'am to ay jahila ma'ana ya jahilci abin da ake nufi na'am ehe ay jahila anna tilka shajarati hiya allati nuhiya anha wannan ita ce ita ce ga baki da aka hana shi wal ghayyu al jahlu to shi kai dama jahili kenan وقيل أخداع ما لم Wakila يدخل aka ce gawa ma'ana a hada ya kuskure wa abin da ya nufa ya yunkura kansa na dawwama a cikin na tabbata a cikin wannan إذ gida أكلها yayin da ya ci wannan itaciya وقابت أمنيته kuma burinsa sai zamana kuma ta ta- kuma burinsa kuma shi ta tafi نعم لا، بيسحبوا هذا بودو يوسف عليه السلام ga annabi yusuf alaihi salam آه، قد أوتي بقوله لآت سايبي سجني an an kama shi da faɗinsa ga ɗaya daga cikin abokansa na zaman kurkuku نعم ذكرني عند ربك da ya ce uzukurni inda rabbika ya ce kayewa shi mai gida zance na an gane Eh, ka gaya masa a kan zalunci ake tsare da ni a nan Na.
annabi yusuf da ɗaya daga cikin su wannan abokan zaman nasu zai fito ko ya ce ka yi wa sarki ba- magana ka ji to yanzu wannan laifi ne misali a kan zalunci za ka tsare shi aka ce a je a gaya wa shi shugaban ya dubi lamarin nan ya adalci a ciki to amma sai aka kama shi da wannan ɗin kuma Mhm.
فأنساه الشيطان ذكر shi ne ربه ubangiji ce fa an samu shaidan zikirar rabbi wato shaidan ya mantar da shi ambaton ubangijinsa kenan allah kawai zai kai kuka ma'ana a irin nasa matsayin نعم Mhm.
فلبث في السجن بضع saboda haka sai da ya ƙara zama a cikin kurkuku kamar allah ya kama shi da wannan kenan sai da ya ƙara zama a cikin kurkuku tsawon shekaru saboda قيل wannan kalmar da yi نعم Mhm.
قيل ƙila أنسي يوسف ذكر الله an mantar da annabi yusuf ne ya ya- kawai ya ya- ya- ya- ya takaita kukansa zuwa ga allah وقيل أنسي سايبه aka ce a'a a fa'an sahu shaidan zikirin rabbihi shi abokin zaman nasa agogo shi ne ya mance bai gane mai gidan nasa ba.
نعم قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لولا كلمة يوسف ba don wannan kalma ta annabi yusufa ba قال بست سجن da da yi zaman da ya zauna a cikin kurkuku ba قال ابن dan dinari ya ce لما قال ذلك يوسف yayin da annabi yusuf ya faɗi wannan قيل له sai aka ce da shi اتخذ من دوني وكيلا yanzu wani wakilin kake nema ba ni ba kamar Allah ya masa muhadaba kenan Allah yake zantar da shi daga gaibinsa لا أحيلن حبسك tun da ku kai wannan to zan tsawaita ku zaman ka a kurkuku sai kai haƙuri Eh, sai ka ƙara sai ka ƙara shekaru faƙala فقال يا رب an sa ƙarfi kasratul balwa wato yawan musibu ne suka shagaltar da zuciyata Mhm.
وقال بعضهم sashin su yace يؤاخذ الأنبياء بما- yu'akhadhu يؤاخذ الأنبياء abdiya udai نعم يؤاخذ الأنبياء wa anbiya aijima anbiya udai ana ka ana riƙon annabawa bi masaki lizzarri ذري da abin da yake bai fice nauyin zarra ba bai fice nauyin kiyashi ba نعم ana kama su da shi lima kana inda wannan saboda matsayinsu ne a gurin Allah
wai jawizu sa'ir da halki amma ubangiji yana kau da kai ga barin sauran halitta liƙillati mubalatihi lafihi saboda karancin damuwarsa da su su waɗannan ɗin su ya damu da su su ne waɗanda yake duba a cikin halittarsa mun ko duk tarkace sai mu ta shirgi bai kula ba yawa bai kula ba amma su wayancan wanda su yake mu'amala da su su yake duba to dan abu kankani kaman kan kiyashin suka yi zai zama tashin hankali a gurin su yanzu ka ji tsawa
fi aba'atin ma a taubihi a cikin ninkin ba ninkin abin da suke zuwa da shi na suwul adabi yanzu da Allah zai kawo mutane a cikin irin abin da bawa yake faɗa ya ce ai wata masifa ce al'aji mutum ya ce masifa ce Allah ya saukan mana ko wata asara ce aka ɗo- Allah ya ɗora mana ko Allah ya ɗoro mana kaza ko kaza irin waɗannan abubuwan idan wani na Allah ne ya yi wannan wallahi tallahi masifar da zai gamu da ita ba kankama ba in ya samu ya haye to kama shi da za a nan duniya da masifa ba kankama ka ce da Allah ya ɗoro ma masifa ba ladabi ba komai yanzu yanzu misali mutum ya ce da mahaifinsa ai baba yi min wulaƙanci misali ba kamar irin kwatancin abin kenan ya kiran ka ya zazzage ka ya ce wawa wofi kawai ana nuna maka hanya kana shirme sa ka rai tashi ka ba mu wuri kai yanzu in ɗane ka tashi ka ce baba yi min wulaƙanci ai matsayinsa ne ya ma haka wani zai ba wannan ne to allan fa da ya yi ka ya yi shi ya yi komai da komai ya yi kowa da kowa ya ƙirƙire ka shi fa kake gaya wannan wato kawai jahiltan mu jahilcin mu ne Allah yake duba da nisantan mu da da fadarsa shi yasa wallahi yake kyale mu amma ai wannan kamar kus ya dauranci zagi eh kace to masifa ce da Allah ya doro mana wannan asara ce Allah ya doro mana Allah kaza kaza ka gwajal ai haka ake da dai to to ka kwatanta wancan wulakanci baba ya min yau kaji ba to وقد قال المهتج للفرقة الأولى Eh.
ياك ما قلناه wanda yake kafa hujja da- ga wacce jama'a ta farko wacce ke wato tabbatar da tsagaira ga annabawa ya kafa hujja gare su a bisa o- o- wato tsarin abin da muka faɗe shi dinnan إذا كان الأنبياء ya ce idan annabawa ya zamo ana kama su da irin waɗannan abubuwa wanda لا yawa يرضي غيره wanda ba a kama wasunsu da shi nadar kamar rafkanuwa da mantuwa وما ذكرته da kuma abin da ka ambace shi وآلهم أرفعوا wa halin alfau sannan kuma halin su ya zama mafi ɗaukaka فحالهم إذا في هذا أسوق حالا min gari halin su ya zama kenan mafi koma bayan hali daga wannan su alam kai sani Allah ya girmama ka أنا لا نثبت لك المؤاخذة في هذا ai ba wai muna tabbatar maka da cewa Allah ya kama su bane a cikin wannan على هذه مؤاخذة a غيرهم bisa irin kamun da yake wanin su بل نقول bari muna cewa ne إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا su ana rukon su da irin wannan yan guntayen abubuwan amma a nan duniya a nan duniya ليكون ذلك زيادة في درجة domin wannan ya zamo ƙari a cikin darajojinsu wancan yin ana jarraba su da waɗannan abubuwa na musibu ليكون اس- آه، istisha'aruhum lahu sababan liman mati rutabihim domin wato wato ɗanɗanar su ga wannan ya zamo dalili na daɗuwa a cikin martabobinsu كما قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا kaga annabi annabi annabi adamin kenan ubangiji kuma da yayi masa wannan aka kama shi da wannan aka sauke shi kasan kuma kaga an jarrabe shi kenan anan cikin rayuwarsa aka sauke shi kasa aka kawo shi gidan wahala yake ta fama ya- to kuma wannan din sai ta kara masa martaba a gurin Allah yake mustabahu rabbuhu fataba alaihi wahada Mm, Allah ya zabe shi ya karbi tubansa ya yi masa cikakkiyar shari'a Mhm.
وقال لداود فغفرنا له ذلك كاغني الايه karanta haya وقال بعد قول موسى tubtu ilayka kagani da annabi Musa bayan ya ce Allah na tuba gare ka نعم من استغيثك to على Allah sai ce in nistafaituka alal nasi bi risalati wa bi kalami kuma atituka kun min shakirina kagani ta kara masa wata martaba kuma وقال بعد ذكر بسنة سليمان sannan ya faɗa bayan jarrabar da aka yi wa annabi Sulaiman da komowarsa ga Allah وسخرنا له الريح tajribi amrihi ruhana haifu asaba kagani
وقال بعض المتكلمين sashin malaman tauhidi ya ce زلات الأنبياء في su الظاهر su tuba-tuban annabawa kamar tuntuɓe na annabawa a zahiri tuntuɓe ne اسم وفي الحقيقة كراهة amma a haƙiƙa ban girma ne wazulafin ƙarin kusance-kusance ne zuwa ga fadar Allah نعم وأشار إلى نوع مما قدمناه حيث- آه، قدمناه aidan eh, ko to shi ke nawa ishara ila na hau min ma kaddam na hu ya nuni zuwa kwatancin abin da muka gabatar da shi din na wa aidan har yau لينبئه لينبئه غيرهم liyuna baha gairuhum min albashari minhum ko domin a faɗakar da wasu su na daga mutane daga cikin su kansu annabawan أو بمن ليس في ko daga wanda ba a cikin darajar su yake ba بمؤاخذتهم da kama su da wannan fayasta shi irin hazara mutum sai ya lizinci taka tsantsan idan annabin Allah kenan za a yi masa wannan akan kaza to mutum ya ta kansa نعم ويعتقد المحاسبة Son- sannan su kudirce wato bincike na ubangiji ليلتزم الشكر domin su lizinci shukura ga Allah a bisa ni'imominsa ويؤدي الصبر su kuma على- yi tanadin haƙuri a bisa jarraba بملاحظة ما وقع da ali hadan nisabin الرشيد rashidi الرفيق don duban abin da ya afku ga ma'abuta wannan matsayi maɗaukaki المعصوم wanda yake tsararren matsayi فكيف بمن سواه to kaka kuma ga wanda yake waninsu shi kuma ya zai kwashe ولهذا قال سالم المري Ha- don haka ne salihu bin bashir murri ya ce ذكر داود بصدة
littawabina wato ambaton da Allah ya na- na annabi dawuda labarinsa da ya faɗa da tuban da ya ga Allah to wannan shimfiɗa ce ga masu ga masu neman tuba zuwa ga Allah نعم وقال ابن عطاء ya ce لم يكن ما نسى الله تعالى من قصة سائب الهوت نقصا له to bai zamo wato abinda ubangiji ya bayyanar a cikin alkur'ani na kissar annabi yunusa shine sahibul huti نعم to bai zamo na kasan lahu ta waya ba gare shi نعم ya sa ma kaji wato kamar yadda shi yake faɗa a fa aina duwan minza wa aina kalimuhu sai ce wa aina lazina jawo masjidu hutu shi annabi yunusa hakika wannan cikin kifi da ya shiga ba kurkuku bane a hakika yawa inda nan Allah yake nufin zai gani da shi shi ya ce wa ashe sa ya ce wa ainihin lazina ja ina wannan da ya gani da ubangiji wa masjidu hulhutu alhalin masallacinsa mihrabin ganin nasa shine cikin gidi nan Allah ya nufi ya gana da shi ya samu wannan kusanci da Allah ya samu martabarsa to a cikin kifi Allah ya ina ruwan Allah duk ɗaya ne yawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi ya gana da manzon Allah a cikin mala'ul ala a cikin gaban mala'ul ala ma sai da aka wuce halitta ga baki ɗaya aka yi gane da shi a nan ya zaɓi kuma ya gana da annabi Musa a ɗuru sina tana nan a cikin ƙasar Masar a nan ya zaɓi ya gana da shi to a irin nan ne kuma ya zaɓi shi kuma ya gana da annabi Yunusa kai daga jin yadda yake faɗa masa yana cewa la ilaha illa anta kai ka san gashi gashi ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a nan ya zama tabbata shi kuma a cikin kifin kuma haka Allah ya nufa zai yi masa da shi kaga sai bai ƙetare wannan tudun a ce dai kuna tafi a cikin jirgin ruwa a tsakiyar teku cikin duhun dare cikin duhun teku cikin duhun kifi kana ji kana gani cikin duhun dare baki kiran duniya a ce ka fito daga daga cikin jirgin ruwa ka yi ambaliya ka faɗa ka ga wannan ba karaman wato wani irin kadarku ba ne wanda haye shi zai Allah to kuma haka nan ɗin ya fito shi kuma kifin an daga an yi raidinsa ba ma na nan ba ne daga inda yake ubangiji ya masa umarni ya taho ya keto ruwa ya zo nan ɗin inda yake yana jiran annabi yunusa kawai shi kenan ya buɗe baki za a yi aikin da za a yi yana hatsowa ku sulub sai cikinsa kuma Allah ya masa ilhamar kimshe babu wani abu da zai ba an gaya masa ba arziki ne muka baka ba saboda haka ba abinci ba ne ajiya ce za mu ajiye a cikin kanka kuskure ka motsa kayakansa ka daina yaki in ba kana so kai ma a kama ka bayan jiya gudu saboda haka nan aji mana shi kawai za ka yi ajiye ka saboda haka kawai yana haɗe sai dan na dutso ya ƙasar ruwa shi ke ne ya koma mazaunin sa ya zauna yana jiran kuma sanda za a ce to fito da shi a ganin to a can ɗin kuma Allah ya gani da shi izina da ta zulumati ka gani duhu bayan duhu to ka gani dam istizaratan min nabiyina eh sai dai wannan wato daɗi ne daga annabin mukamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wala takun ka sahibul huti kar ka zamo kamar su wato ka wuce nan kai Mhm.
wa aidan fa yuqalu lahum a har yau dai a sai a ce da su fa innakum wa man wafaqakum ku da wanda ya dace da ku kuna cewa bugu firanin saga'iri da kuka ce ai saga'ira zai iya afkuwa ga annaba to ai kun kun faɗi kuma cewar su kuma duk saga'ira Allah baya duban su idan mutum ya bar kaba'ira in dai mutum baya kaba'ira to Allah baya duban saga'ira saboda haka to ai kun haka ne ba in ma suna saga'ira kamar yadda kuka faɗa to ai babu saga'ira na'am wala khilafu fi ismatil anbiya min al-kaba'ir kun san kuma babu sabani a cikin kariyar da Allah ya wa annabi babu yanda za annaban Allah ya yi wata zunubi kabira فما جوز من وقوع الصغائر عليهم abinda kuka halatta na afkuwar kananan zunubai gare su هي مغفورة in haka ne ala haza kaga a bisa wannan zance ai abu ne duk abin ya fi abu ne da Allah baya duban sa dan duk wanda ya baka ba'ira ba a duban sa ga irinsa نعم فما معنى المؤاخذة بها إذا لكم to in haka ne a gurin ku menene ma'anar riko da sagairar a gurin ku din وخوف الأنبياء menene ma'anar tsoron annabawan وتوبتهم da منها tuban su daga ita su sagairar وهي مغفورة bayan ita abin yafewa ce ba a dubanta da ma ta kasance din نعم فما أجابوا به abinda suka ba mu jawabi da shi fa huwa jawabu la عن المؤاخذة domin ma shine jawabin da zamu yi musu game da kamun da aka yi musu kan wannan abubuwan yan gutsa gutsan nan بأفعال الساوي da والجاهل ayyukan da zai faru da gare su cikin rafkanwa wa tawili da fassara وقد قيل an ce إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه yawaita وسلم istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallama وتوبته da kuma tubansa وغيره من الأنبياء da wani annabi ma da yake yawan tuba daga annabawa على وجه ملازمة الحضور wannan suna yin sa ne kawai saboda luzunta kankan da kai ga ubangiji wal ubudiyyati da tabbatar ka gane suna so su tabbatar wa da Allah ne ce su fa bayi ne نعم shine istighfarin su yawa suna so su tabbatar da bautar su ne ga Allah shi bawa shine kullun yake neman dai yake lallabawa yake neman afuwa a yaji masa in yayi wani abu نعم to to wannan suke ubudiyya ce kawai ga Allah والاعتراف بتقصير da kuma furuci suke wa Allah sun takaita ga barin tsayawa da haƙƙinsa شكرا لله على نعمه domin godiya ga Allah bisa ni'imominsa كما قال صلى kamar yadda annabi عليه sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وسلم وقد أمن من المؤاخذة an ku- gashi ku an riga an amintar da shi daga barin ruku ما تقدم وما da abin da تأخر ya gabata in yayi da abin da zai yi nan gaba in zai yi to duk gabaki ɗaya Allah ya yafe shi amma da da haka yake cewa شكورا yanzu me zai hana na zamo bawa mai yawan godiya ga Allah wannan wani hasan na Aisha ce ta ga irin yadda yake tsayuwar dare ta san bai ci abincin safiya ba kuma da maraice ma ba a samu abinci ba a gida saboda haka bai ci ba saboda haka da daddare kuma ya tashi yana sallah zai yi misalin zai karanta fatiha ya karanta suratul baqara a tsaye ya karance nisa'i a tsaye da ya karance ali imrana a tsaye ya karance nisa'i a tsaye sannan ya sunku ya yi ruku'u yana eh, tasbihi ga Allah kuma kamar ku- tsayin haka ya sujada yana tasbihi ga Allah kamar kamar tsayin hakan nan to wannan abin ta ga sai ta ci cikin sa na kugi saboda rashin abinci to saboda haka sai take ya rasulullah atakallafu hadha وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله wannan abu da kake kallafa wa kanka bayan babu wani abin da Allah yake nema a gurinka ne wani abu Eh, yace to Aisha da yamin haka ni kuma ba ba- ba na tsaya da godiya ba Eh, afala akunu abdan shakura yaya za na san abin da magabata yan uwana suka game da shi ni kuma na na tsaya a baya shikenan an manya yama to shikenan sai na kwanta kuma na san ai haƙin godiya fa ga Allah Eh? to kuma kuma a haka nan din ba abincin sahur kuma zai tashi da azumi misali ka gane to وقال yace dai إني أخشاكم لله وأعلمكم بما tare da ba abin da ake neman sa da shi na laifi dan Allah ya tsare masa yin laifi amma tare da haka yake cewa ni na akhshakum lillahi dukkan baki dan ku ni ne mafi tsananin tsoron ku da Allah mhm bima a taƙi kuma ni ne mafi sanin ku da wanda nake shayin sa wanda nake tsoron sa na fi ku sanin Allah saboda haka na fi ku shayin sa قال الحارس بن أسد harisu dan hasad ya ce خوف الملائكة والأنبياء tsoron mala'iku da annabawa خوف إلزام to tsoro ne na ban girma ga Allah وتعبد tsoro ne na bautuwa ga Allah لأنهم آمنون domin su amintattu ne وقيل aka ce kuma فعلوا ذلك ليقتدي بهم sun suna yin wannan abuwa ne domin wanda suke bayan su koyi da su gashi nan وتستنى بهم umamu domin al'ummatan su koyi da su su bi irin tafarkin ما قال صلى الله kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya لو faɗa تعلمون ما أعلم da kun san abin da na sani لضحكتم قليلا da dariya ku ta zamo ولبكيتم كثيرا.
kankanwa da kukanku ya zamo mai yawa inda kun san abin da na sani
وأيضا har yau فإن في التوبة والإسم a cikin tuba da istighfarin annabawa a ko ta ma'anar لطيفا wacce take mai zurfi أشار إليه بعض العلماء tashin malamai ya nuni da shi وهو استدعاء mahabbatu Allah ta'ala shine neman jawo soyayyar Allah qala ta'ala نعم inna Allah يحب التوابين ويحب Allah المتقين yana son bayi masu yawan tuba gare shi yana son bayi masu tsarkaka yana son su to neman wannan mahabbar Allah an gane yasa a cikin kowane hali idan ya yi aikin kirki sallah misali نعم kaga dai a zaman ibada kenan manzo Allah yana idar da sallah نعم abin da yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kashi uku tukuna kamar yadda Imam al-Auza'i ya rawaita cikin hadisin sahihi ko yawa sai fara istighfari ga Allah haso uku ma'ana nayi sallah amma ban iya ba da haƙƙin matsayina na bawa ba a cikin sallar nan yanda ya cancanta a yi ma sallah na kasa saboda haka Allah na tuba eh ka gane to malam ballanci na ta musallar mu ne ma za mu ce kenan muka yi sallar wai kwado subhanallah yana idarwa assalamu alaikum sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ɗaya kenan hakan nan idan ya shiga makewayi yana fitowa sai ce gufranaka ina neman gafara ka Allah ma'ana ni'imar da kai min a cikin makewayi nan ban san yadda zan gode maka ba saboda haka na tuba ka ji shi ba wani abu saboda haka yawan istighfari da yawan tuba ga Allah to yana jawo bawa mahabbar Allah soyayyar Allah eh ka gani to mu je na amshe sa yana daga cikin mafi girman makasidu auren auliyawo ba za ka samu auradun mushayihu ba duk wani shehi mai dariƙa ba za ka samu rujinsa babu istighfari a cikin da siga daban-daban in dai ɗariƙar ta annabi ce to akwai kwa istighfari a cikin ta yawa an gane don da shi ake samun wankuwa daga abin da ake cakuɗe ɗaniya da shi bakin nan masifar da yake jawowa ba ɗanƙanuwa ba ce Eh, ga ido ga kunne ga zuciya tunanin ga kaza ga kaza ga kaza to ga gani to da istighfar ne yake samu a yanzu sai a shiga halar ma'aiki sai salati ba gani so فإهداث الرسل والأنبياء الاستغفار to farawar annabawa da manzanni da suke yawan farar da istighfari والتوبة والإنابة da da والتوبة tuba ga Allah da koma gare shi da mai da lamarin su gare shi a kowane lokaci استدعاء limahabbatin neman jawo soyayyar Allah suke والاستغفار fihi ma'anar taubati shi istighfari akwai ma'anar tuba a cikin sa domin tuba komawa ga Allah kenan to istighfari kaman komawa ne ai ga Allah وقد قال الله لنبي Allah ya faɗa ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama غفر له ما تقدم bayan ya ya- ya yafe masa abin da z- a ce da zai da ya yi wani abu Allah ya yafe da zai yi wani abu nan gaba Allah ya yafe لقد تاب الله amma bayan haka ya ce laƙar taballahu alan nabi wal muhajirin da wal ansari shi Allah bawa ko da wani lokaci yana neman tuban bawa ko wanda ba su da laifin ba نعم to ai saboda cewar ma kawai komai da kar matsayinka ba za ka iya baiwa Allah haƙƙinsa ba da ya dace da shi to wannan kawai ya isa ka ce kana neman tuba yawa to Allah yake laqad taballahu alan nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabau fi sa'ati usrati min ba'di ma sajidhu qulubu fariqin minhum nan kuma yace fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana a ƙarshen lamari kenan a fito makata ko eh yace kai tasbihi da ka hada da godiyar ubangijinka kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaban ka gani to faslun qad istabana laka ayyuhan naziru ya kai mai nazari ya bayyana gare ka fi ma qararna cikin abin da muka tabbatar da shi kuna abin da yake shine gaskiya anil jahli billahi yawa abin da yake shine gaskiya menene abin shine tsarin manzon Allah gabarin a ce ya jahilci wani abu ya- ya jahilci Allah ubangijinsa wa sifatihi ko kuma ya jahilci sufofin Allah aw qawlihi ala halatin tunafin izma fi shay'in min zalika kulli jumlatan ko kuma a ce yana kan wani hali da ta sabawa ilimi na wa'annan abubuwa baki ɗayan su ba da nubuwati a bayan anna- zuwan annabtar manzo Allah a ce wai ga wani abu na jahiltar Allah ko jahiltar sufofin Allah ko jahiltar sunayen Allah ko jahiltar hukunce-hukuncen Allah da shari'unsa da littattafansa wannan ya kuri ga annabi aqalan a hankalce ba zai yiwu ba kuma ijma'in al'umma ma ta tabbatar da haka ba za ta yiwu ba wa qabala gabanin annabta ma haka ne sama'an a abin da aka ji a cikin ilimi wa nakalan da abin da aka ruwaito ولا بشيء مما قررناه من امور الشرع hakan nan ba zai yiwu a ce manzo Allah ya jahilci wani abu da muka tabbatar da shi ba na al'amuran shari'a dinnan وأداه عن ربه من da abin da manzo Allah ya kawo mana shi na wahayi daga ubangijinsa a ce ya jahilci wani abu daga cikinsa wannan yanke ba zai yiwu ba عقلا a hankalce ba zai yiwu ba a shar'ance ba zai yiwu ba وإثمته An- الذي hakan nan da tsarin manzo Allah gabarin sarefa sarefa ƙarya kenan to amma a ƙa'idar malaman da muka nakalci wannan karatu a gurin su idan ana zancen annabi ba a cewa ƙarya ko da kore ta zaka yi ba ma su irin ladabi da aka nakalci abin yadda suke ba sa cewa annabi baya ƙarya kai sunan annabi da sunan ƙarya a cikin jimla ɗaya ba a sa kawo ta yawwa an gane sai dai sai suke ce mata sarefa suka sa mata wani suna saboda shi basha'a munin wannan lafazin na ƙarya ɗin Eh, ko kore shi ba a yi a janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kai Allah akbar mutanen Allah to mu je وقل في القول da sabanin zance منذ نبأه الله tun ba tun annabtarsa da Allah ya bashi وأرسله ya aiko shi قصدا yayi wannan da nufi ba zai yi ba ko ba da nufi ba ba zai yi ba واستهانة ذلك عليه شرعا da koruwar wannan a gare shi a shar'ance da kuma ijma'in al'umma da kuma a fuskar nazari ma an ka zuwa ba zai yi ba wa burhanan da cikakkiyar hujja وتنزيه عنه da tsarkake manzon Allah gabarin wannan ɗin tun gabanin annabta bai taɓa zuwa da abu harshensa a ce wani abu na sarefa ya gudana a harshensa bai taɓa faruwa ba وتنزيه عن الكبائر da kuma إجماعاً tsarkake shi gabarin kaba'ira ijma'an bisa gamuwar al'umma baki ɗaya وعن الصغائر ya tsarkake shi gabarin saga'iru wato duk abin da za ce ƙananan laifi ne ta hakikan wannan tabbas وعن استدامة السهوي ko kuma dawwamar rafkanuwa wani gafalati da shagaltuwa gabarinsa واستمرار الغلط والنفاق ko kuma zartuwar wani tuntuɓe ko mantuwa gare shi فيما شرعه لأمته cikin abin da ya shar'anta shi ga al'ummarsa وإثمته في كل حالات da kuma tsarinsa a cikin dukkan halayensa ga barin wani abu na saɓani min riba إذن ko yana cikin halin yadda ne da nishaɗi وغضب ko yana cikin halin fushi ne shine taɓin rai وجد ko yana cikin halin yi da gaske ne wa matsayin ko halin barkwanci kamar kakaci haka nan bayan da za a iya faɗi wata kalma wacce ke saɓanin yadda take
فيجب عليك أن تتلقاه باليمين saboda haka ya waje ba gare ka tafi abin da ya zo maka da gare shi da han- da hannayen wato da ƙarfi kenan shine yamini saboda ita hannun dama nan ƙarfin mutum yake galibi shi za ki ga bilyani wato da ƙarfi kenan نعم وتشد علي يد اليمين sannan ka damƙe hannun marowaci a kansa wato abin da ka samu daga annabi ka kama shi ka riƙe gam نعم ka danke irin hannun marowaci wanda ka san baya saki ko to haka za ka rike abin da ka karba daga manzon Allah نعم Mhm.
wata kadura hazi lifusula haka kadari sannan ka girmama waɗannan fasula da muka kawo maka wannan karatu a cikin su mutukar alƙadarinta wata alama azima ka fa'ida san girman faɗi da waɗannan fasula wa fakari da ha girman lamarinta fa inna man ya jahalu ma yajibu lin nabi sallallahu domin wanda ya jahilci abin da yake wajaba a haƙƙin annabi ko yake mai yiwuwa a haƙƙin annabi aw yastahila ko abin da ya kori gare shi la wala ya'rifu su bai san surorin hukunce hukuncensa ba la ya'manu An yi- la tajidu fi dhabiha khilafa ma hiya alaihi baya ba shi da tabbas ya zama da ya kudurce wasu daga cikin hukunce-hukuncen sabanin yadda suke wala yunzihu amma la yajibu sannan kuma ba lalle ne ya tsarkake shi ga barin abin da bai kamata a raba zuwa gare shi ba fa ya halika min haisu la yadri kaga mutum sai ya halaka Allah ya kiyashe mu sai ya halaka ta inda bai sani ba Mhm.
la wa yasqutu fi huwati dhirki al-asfali min an-nar sannan ya fada a cikin zurfin rami na kashiyar wuta Allah ka kiyashe mu fi zannil ba'ini bihi domin zaton mummuna ga annabi Allah ka kiyashe mu amin wa yatiqadi ma la yajuzu alayhi da kuma kudurce abin da bai kamata ba ga annabi illa bi sahibihi dar al-bawani to yana sauke ma'abocinsa a gidan halaka Na'am.
yana sauke ma'abocinsa a gidan halaka shi yasa babu wanda aka jarraba Allah bai jarrabi mutane irin sahabban annabi ba an gane shi yasa kuma ba wanda yawa alƙadari irin nasu saboda yanzu kai ko malaminka ko shehinka za ka iya ganin yi wani abu zuciyarka ta nuna maka abin nan kamar da ba haka aka yi ba to yanzu idan a haƙƙin manzon Allah ne to wannan shi kuma mutum ya hau gaɓar wuta gaɓar kafirci an gane yawa to amma kowaye ba manzon Allah ba da sauƙi ta yiwu sai dai ka rasa rabo a gurinsa shi wannan ɗin yawwa ka rasa rabo a gurinsa to amma shi manzo Allah kulliyar rabo ga baki ɗaya yana wajensa yawwa in dai in dai kayan Allah ne zaka samu to in aka rasa a nan to kaga nan ne babbar abin nan ko to shi sa sahabbai rayuwarsu da manzo Allah ba karamar aya bace ba
ولهذا إن كاد عليه السلام على الرجلين اللذين رأى Don haka.
رجلاً manzon Allah ya sanya tazara ga mutanen nan guda biyu wa'annan da suka gan shi lailan da daddare huwa mota kifin yana mai itikafi a masallaci ma a gabi yadda tare da safiya na na safiya wato manzon Allah yana itikafi a cikin masallaci saboda haka gidajen matayensa a jere suke a wato kamar misali a ɓarin ga nan ne kudu ko? to ɓarin gabacin masallacin manzo Allah ɓarin gabas in ya zo in ya tsaya ya kalli mai rabinsa ɓarin hauninsa to a nan wasu gidajen matayensa suka ajiyere haka nan sun fi masallacin masallacin ya ta waka nan daga kudu ya arewa su kuma ɗakunan suna haka a jere a gefen masallacin har sun zoba sun wuce masallacin ba ɗakuna ba ne hujiratu ne kowace kamar ciki haka nan da ɗan farfajiya haka nan kowace to saboda haka manzala yana masallaci yana itikafi na na safiyatu bintu huyayye da daddare sai ta zo don ta ziyarce shi ta kama da ziyara yana cikin itikafi saboda haka ta zo ta gaishe shi ya ɗan yan maganganu da ita haka sai suka taso sai ta tashi za ta koma gida sai ya taso domin ya zako ta kofar masallaci ta koma gidanta to saboda haka ya zo daidai kofar masallaci yana tare da ita sai wato usaid bin hudayr da abbad bin bishr al-ansari yayin su kuma sun zo wucewa da suka ga manzo Allah tare da mace sai suka gaggawa suka wuce sai ya ce ala risli ku dawo nan ku dawo ku taho ku taho ku taho ku zo nan inna hasafiyatu mai daki na ce safiya suka ce subhanallahi ya rasulullahi a janibin ku zani zata wani abu ka gani to shine sai manzo Allah ya ce sai manzo Allah ya ce da su inna shaytana yajri min abin da ya same muku haka wato shedan yanda ka san tafiyar jini haka yake gudana a cikin dan adam an gane wa inni kashitu an yakun ni abinda na shayi kada ya jefa muku wani abu a zuciyarku a janibin manzan Allah ya zama da ku game da halaka wannan abin na je muku tsoro shi yasa ne maza ne muku ihtiyadi yawwa ku zo safiya ce mai ɗaki na yawwa sallallahu alaihi wa sallam kaga inda wani abokinka ne ce to wannan kuma yau zancen dare za a yi a cikin masallacin ma ba wani matsala abokinka ne wannan to amma wannan martabar ubangiji ce a gurin yawa martaba ce ta halar Allah a gurin domin manzanci ne a wajen kuma kuma kuma kuma kuma wakilcin Allah ne a gurin duk abin da ya shafi ne ya taba Allah ne kai tsaye yawa to shi yasa kaga nan ba abin nan to hadi akramakallahu wannan Allah ya girmama ka ida fawaid ma sallamna alayhi ma takallamna alaihi hadin yana ɗaya daga cikin fa'idojin abin da muka yi zancensa a cikin wannan fasula kada mutum wani abu ya je ya taɓa shi ya je ya faɗa cikin wani layi da ba na'am wala alla jahilan la ya'lamu bi jahlihi ya wuce wani jahili da bai sani ba saboda jahilcinsa bai san ya shay'an minha idan ya ji wani abu daga cikin abin da muka faɗa dinnan la anna al-kalama fiha jumlatan min budul ilmi ya dinga ganin zance a cikin wayannan fasulan da ya shifa yayi kawai sururi ne na karatu mutum ne kawai ya san karatu yake ta bayanan karatu yake ta- to ba haka muke nufi ban ji alƙali ne eh da wannan yake nufi da burgewa yake so yi da ilimi da yau ba a mu karanta littafin nan anan ba eh da tun Allah ya shafe shi dan ba tun shi akai ba to yanzu yau alƙali iya ya shekara kimanin ɗari tara da biyar rabansa da duniya da rasuwa ma su guda to kuma ga littafin a kano to ka ga me za ka ce To, saboda haka ka gani mhm.
wa anna sukuta aula kuma cewa kawai ci ya fi wannan duk zantuka shi a wurin jahili wa qad samana laka to yanzu ya bayyana gare ka annahu muta'ayyinin wannan abu ne da yake farla aini saboda fa'idar da muka ambace ta allati zakarna mun gama wa fa'idatun saliyah wata fa'idar ta biyu kuma daru ilaiha min usul al-fiqh fi usulul fiqh ana mutukar buƙatuwa zuwa gare ta a cikin usulul ilmin usulul fiqh wa yutana alaiha masailu ana kuma gina mas'alolin na fiqh a kanta la tan'a wadda ba ta lissafuwa na mas'alolin na fiqh wa yutakallasu biha min min tashjil mukhtalifil fuqaha ana kuma kubuta da ita wannan fa'idar daga rigima ta masu sassabawa na malaman fiqh fi iddati a minha cikin masu mas'aloli masu yawa daga cikin ta wa hiya al-hukmu fi shi ne hukunci a cikin zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa wa huwa babun azim wannan ko babi ne babba wanda za ka iya wa- wanda mutum da yanzu misali abinda muka zance a baya na cewa manzo Allah ya ce inna aynayat inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idan dina na biyu suna bacci amma zuciyata ba ta bacci sai aka ce kuma wata rana kuma sai gashi an dawo daga haibara an yi zango a wani wuri ana rilimi aka bacci ya kwashe su gaba daya hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya tashe su daga bacci sai zafin rana in ka hada wancan da wannan idan baka san hasken abin da yake cikin nan ba ramin da mutum zai rubuta ba karamin gani to akwai ire-iren wannan a cikin ilimi shi yasa wannan kitabu shifa'in yake da girman alƙadari yawa ire-iren wa'annan suna da yawa musamman gurin almajirai wanda wanda bai san haka ilimin ba shi bai ma san karanta bai taba jin ma hadisin ina ina ya tana ina ina ya tana ma ne ba bai taba ji ba bai san wani labarin haibara ba an to duk bai sani ba amma almajirai waɗanda suke bibiyar ilimi to suna matukar buƙatar wannan bayanin saboda shi kansa zancen annabin ba kama fahimce shi ba sai an ma an saboda shi zance daban yanda kuma ka suranta shi a kwakwalwarka daban dama haka ilimi yake abinda aka faɗa daban abinda kuma ka suranta shi a kwakwalwarka daban shi ake cewa misconception da turanci yawa shi ne kuma da larabci ake ce masa wahami wahami yawa wahami kenan wanda shi mahmudu garga yake cewa duk yawancin rigimar duniya ta asalinta wahami ne ba babu rigimar asalinta kasan ya yi fama da rigingimu na mutane waccan rigima waccan rigima waccan yace yawancin rigima an gina ta ne akan wahayi yawa so da yawa wani aiki na yi sai ka bashi wata fassara akan wannan fassara kai da ka bashi akan za kake rigima ko ko wani wata magana na faɗa sai kai ka ba ta wata fassara bayan da ni take a gurina ba ka gane ko kai ka faɗi maganar na ba ta fassara da ba haka take a gurinka ba ko kai wani aiki na fassara shi da bayan da yake a gurinka ba sai wuta ta tashi kuma wutan nan ƙarshen ta ba mamaki ta kai ga kashe-kashe asalin abin babu to shi ne abin da ɗin yawanci da yake faruwa an gari yanzu yawancin mutane waɗanda suke ganin addinin musulunci suke kyararsa suke ganin sa gidadanci a kan wahali su ba san addinin ba ne ba su kuma san manzo Allah ba yawa an gane ko to shi ne yake fara to ya ce ne kuma asali ne babba daga cikin usulul fiqi babu makawa a gine shi akan gaskiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan labaransa da abin da ya isar wa al'umma rabkanuwa ba zai yiwu gare shi ba a cikin sa da tsarinsa daga sabawa a cikin ayyukansa ko sabawa da ganganci ne wani hasili ikhtilafin fi kulli sagairi hakan nan da kuma gurgudan sabanin da suka yi cin afkuwar sagaira dan shi da kananan zunubai wa fa khilafun intisal to a akan haka kuma sabani ya ku a cikin koyi da ayyukan su wa basadu bayani fi kutubi zalika ilmi to kuma shimfiɗa bayanan wannan yana cikin littattafan wa'annan ilmai kalani da wuri to mu a nan ba za mu tsawaita da wannan zancen ba wa fa'idatun salisatu sai fa'ida ta uku ya ta da hakim wanda shi kuma alkali ne yake bukata zuwa gare ta wani mafuci da mai bada fatawa dan aikin alkali daban aikin mai bada fatawa daban wasu abubuwan da kuke zuwa kuna tambaya kansa ana neman fatawa duk aikin alkali ne shi alkali ba ruwansa da wani fatawa shine komai din in ya riga ya hukunci to magana ta kare shi ko mai fatawa bai da ikon yin hukunci zai dai ce ga yanda abu yake kawai ya shiru to duk suna buƙatar wannan cikin wanda ya raba wani ya raba manzo Allah wani abu daga wayannan al'amura ya kuma siffanta shi da ita Ma- wanda bai san abin da ya halatta ba da abin da ya kori gare shi da kuma abin da ijma'in al'umma ya hada a cikinsa da kuma abin da aka samu sabani to ta kaka zai zarto a cikin bada fatawa sai ka san abin da muka faɗa a nan tukunna ta ina zai san halima kalahu idan aka zo aka ce ga wani ne aka kawo shi ya faɗi kaza a cikin janibin manzan Allah to idan ba sanin abin da yake cin wa'annan nasosin kai da kyau ba to ta wato a hukuncinka yan samu kuskure a ciki yan samu zamiya a ciki kagan dan baka san abin da ya faɗa din nan a cikin haƙƙin manzo Allah ya na kasu ne ya kawo aw madun ko yabo ne ko dai shi alƙalin mai ƙarfin rai a bisa ya sa a zubar da jinin musulmi wanda yake haramtaccen jini mai kariya daga Allah ya sa a zubar da jininsa saboda bai san abin ko kuma ya sarayar da haƙƙi wa yi a hurmatar nabi ya zartar da kuma alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kawo shi idan abin da ya faɗa suka ne a cikin janibin manzon Allah ko tawaya tauyewa ne a cikin janibin manzan Allah ya zama na baka kama shi da wannan laifin ba baka yi masa hukunci da to ka tuzartar da wannan haƙƙin idan kuma abin da ya faɗa ɗin a wannan wurin ba suka ba ne ba tawaya ba ne sa'iwa ma ya zama ma ya ne kuma ka zubar da jininsa shi kuma ka zubar da jinin musulmi wanda Allah ya haramta zubar da jininsa to wa'annan fasalolin da kake gani sai alƙali da mai ba da fatuwa yana buƙatar ya karanci diddikin su ya ji abin da aka faɗa ya fahimce su da kyau وبسبيل هذا akan tabarkin wannan فقد ne اختلف أرباب الأصول to ma abota sanin ilimin usuli suka yi sabani أمة العلماء da shugabannin malamai da malamai masu tahqiqi a cikin ismar mala'iku su ma akwai magana akan sha'anin mala'iku yawa duk ya shafi wannan tsindin reshe ne na wannan domin su ma akwai masu irin aikin annabawa a cikin su akwai mursalai a cikin su ko wanda Allah ko nace akwai mursalai a cikin mala'iku Mhm. Usaidi ibn Huzairin ba da Abbad ibn Bishr Abbad ibn ibn Bishr ba eh to aka suka kawo a ba ba As'adu ne Usaid ibn Hudayr eh Usaid ibn Hudayr da da Abbad ibn Bishr eh Usaid ibn Hudayr yawa in kaga As'ad ibn Zurara in kaga an kawo shi a wani wuri to sai dai idan akwai saɓani a wurin wato wasu malaman tarihi a cikin suwaye wa'annan mutum biyar yawa amma wanda ya fi shuhura dai su ne wa'annan nan sai dubin hudayar da abadu bin bishop yawa